بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama haɗuwa a wannan masallaci na ƙuba a wannan yammaci na alhamis 23 ga wannan wata na rabi'un thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 444 a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin kitabu tauhid wanda yau majalisi ne na aqida at-tauhid kenan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi anna al-ghuluw fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah babin da yazo na wa'idi mai tsanani cikin cewa lalle yin guluwi wuce iyaka game da ƙabarran salihan bayu yakan sanya wannan ƙabarran su kasance gumaka abun bauta kuma bayan Allah yana abin da ya zo na tsananin ukuba da kuma firgitarwa game da wuce iyaka akan kabarran mutanen kirki saboda wuce iyaka game da kabarransu yakan sa kabarransu su kasance gumaka abun bauta kuma bayan Allah dan shi guluwi wuce iyaka game da kabari na mutanen kwarai shine da'i akan girmama su daɗi ko akan girmama su yakan bayi zuwa ga yin shirka da su don abin da aka shar'anta game da kabarran mutanen kirki da sauran musulmai gaba ɗaya shi ne girmama wannan kabarran ta hanyar ba za a tozarta su ba ba za a walaƙanta su ba kawar da duk wani datti da ƙazamta a cikinsu da kuma ziyara ta musamman a makabartu domin su samu wannan sallamar da wannan addu'ar da mai ziyara zai wannan shi ne abin da aka shar'anta dangane da abin da ya shafi girmama makabartu na mutanen kirki da musulmi gaba ɗaya amma daɗi da wuce iyaka da zarfafawa wurin girmama su hakan yakan sa su zamanto ababen bauta kuma bayan Allah kuma wannan shine babban sababin da yasa kaga galibin kaburbura na wanda ake kudirin cewa su waliyai ne salihai ne shehunnai ne zaka ga mutane na bautar su kuma bayan Allah duk wani abin da ake yi ma Allah shi kadai da sunan bauta za ka ga ana tara su da Allah wurin yi musu irin wannan ababen da Allah ya keɓanta da su kaga mai ziyararsu zai je da nufin yin bakance a wurin ya yi yanka na musamman ya rarraba nama da nihin yin bakance a wurin kabari wannan zai je ma kaga yana roƙon na kabarin wanda ke kwanci a cikin kabarin sa ransa cewa zai karba masa duba ga cewa waliyi ne wannan ba komai jawo haka ba sai yin guluwi da wuce iyaka game da abin da ya shafi kabaran bayan Allah wannan guluwin yakan sa su zamanto kabaran nan abin bauta kuma bayan Allah don da akwai musamman wanda zai je ziyara wurin wani kabari na wani waliyi wanda ake kudurta cewa salihin bawa ne da nufin samun albarka a wurin ko ya dinga ganin cewa zuwa wurin kabarin da yin addu'a a wurin kabarin yana da wata miza ta musamman sabanin sauran kabarra nan idan ka yi addu'a ana karɓarta ko mutum ya dinga shafa bangon kabarin ko duwatsun shi yana shafa ma a jiki da nufin samun mi albarka da wanda zai dinga ɗebo ƙasar kabarin ya sha da wanda zai zuba a ruwa ya yi wanka ko ya sha da nufin samun albarka kaga wannan dumi ne ne guluwi ne wuce iyaka ne da zarfafawa saboda hakan zai sa wata ran za su zama to abin bauta kuma bayan Allah ina fata mun gane shi yasa kaga wanda suka rudu da shehu nan da sai a ce shehu ya bayyana a wani bango shehu ya bayyana a wata unguwa kaga rududu mutane na zuwa ana kai su suna biyan kuɗin zuwa da zauwa na adaidaita ko na kabu-kabu da nufin samun mi albarka waye sanar da ku cewa shehuna da albarka waye sanar da ku ƙaddara ma shehu yana da albarka yaya ake neman albarka ta shehu ka zamna gaban shekarantar da kai alƙur'ani ya karantar da kai sunnan manzan Allah ya koya maka yadda ake bautan Allah kaga ka albarkatu dawa da shi amma ka dinga shafa bango ko ka dinga kama jikin shehu kana shafa ma jikinka wannan kuskure ne babba bid'a ce abinda zai iya abkaka cikin fadawa cikin shirka ina fata an gane da wanda zai je don yi salla a wurin makabarta don ganin shi yin hakan zai sa ya samu wata falala ta musamman ko yana ganin cewa salla a wurin karɓaɓɓa ce wanda hakan kaga menene buluwi ne wuce iyaka ne da zarfafawa wurin mu'amalanta kabaran bayan Allah wannan ba ma wai mutane da sukan aikata haka ba bal an samu wasu malamai lalatattu ulama usu batattun malamai fandararru abokanin shedan da suke kiran mutane zuwa ga yin haka za ka samu wasu suna gaya ma ɗalibansu ko muridansu cewa yin sallah a wurin kabarin shehu yakan sa mutum ya samu kaza ko a ce raka'a biyu a zawiya shehu hatman karɓaɓa ce haka zo a cikin yako ta turfarida cewa yin sallah a zawiya shehu tijani karɓaɓa ce babu shakka wa ya sanar da kai wa ke karɓa shi ya maka wahayyar ce cewa karɓaɓa ce kuma don mai sai wurin me yasa ko keɓance wurin a masallaci ma kana da garantin karɓaɓa ce ana sa rai ana kyautar zaton Allah zai karɓa amma ka a yankewa yanke ka ce wanda suka yi sallah yanzu Allah duka ya karɓa waya sanar da kai wannan irin ababe ba abin da ke jawo su sai mi wuce iyaka da zarfafawa wurin girmama kabarran bayan Allah dan da ka ce ka dada akan abin da shari'a ta shimfiɗa maka to za ka faɗa ne cikin guluwi abin da shari'a ta sharanta maka an sani kabari dai ana kimanta shi ba za a tozarta shi ba ba a taka shi ko bai dace ba ma idan ka je makabarta ka dinga ratsa ta kana saya da takalmanka matuƙar ba akwai ƙayoyi ba ko su kwalabe da za su iya ji maka ciwo sai kuma an akwai hanyoyi da aka keɓance na musamman saboda bin mutane amma in ba haka ba tsakanin kabari da kabari da matsin da ke da kwai bai kamata ba a ce kana ratsawa da takalmanka kamar yadda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka yana da kyau ka hudda takalmi saboda nan salon kinsu ce gidansu ne matsugunnarsu ce irin yadda kai ma in kai marbo aka ko turakarka da zaka tarbi bakinka ka shimfiɗe ta da nau'i daban-daban na kayan shimfiɗa domin karrama wurinka da girmama wanda za su shigo ba ka shi daɗin a tattaka wurin da takalmi ba to makabarta wurinsu ne bai kamata a tozarta wurin ba bai kamata ba a yi bawuli ko bayan gari a wurin ina fata mun gani kenan kaga wannan girmamawa ce a shar'ance sannan idan za ka je ziyarar makabarta ga abin da annabi ya koyar da kai idan ka je ka musu sallama bayan ka musu sallama sannan ka musu addu'a su amfana da mi da addu'ar da ka musu kenan kaga wannan shine abin da aka shar'anta maka idan ka dakatu akan abin da aka shar'anta maka to za ka ga baka wuce iyaka ba kuma za ka ga kana tafiya da abin daidai kamar yadda shari'a ta umarce kai Allah da tada wannan babin zai yi bayani game da abin da ya zo na narkon azaba da zafafawa akan cewa yin guluwi game da kabarran mutanen kirki yakan sa kabarran nan su kasance gumaka abun bauta kuma bayan Allah dan al'authan jam'i ne na alwathan al'authan jam'i ne na alwathan shi kuma abinda ake cin alwathan ma ubida min dunillahi min qabarin aw shajarin aw hajarin aw biqa aw ghairi zalika duk abinda aka bauta ma kuma bayan Allah kabari ne bishiya ce dutse ne wuri ne ko makamantan haka shine alwathan sabanin assanam assanam da abin da aka kirkira aka saƙa shi da hoton mutum ake bauta shi kuma ba Allah shi ne mi assanam gumki ina fata mun gani duk da kowane ma wani lokaci kan doki ma'ana ɗan uwan nasa rawa malikun fil muwatta imamu malik ya fitar da hadisi a cikin al muwatta wanda imamu malik shine malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amru al-asbahi abu abdullah al-madani baban abdullah al-madani mazamnin garin madina imamu darul hijra ahadu a'immatil arba'a shine ɗaya daga cikin limamman ilimi guda hudu وأحد, وأحد المتقنين في الحديث إيه لدى تشكون لسك كي قري ومتقى غمال ابن الشافعي من حديثي ها إمام البخاري ما يكيتوا أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ما في إنغانشن سندي daga cikin dukkan sanadin da ake karbo hadisi ta kansa shine sanadin da ke daga Malik Nafi' ibn Umar duk lokacin da sanadi ya karamce ya takaitu to duk wannan a wannan lokacin yakan samu inganci fiye da sauran da suke da tsawo ina fata mun gani kaga Malik Nafi ibn Umar sai manzon Allah tsakanin Imam Malik da manzon Allah mutun nawa kenan eh biyu Nafi malamin imamu malik ibn umar sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai manzan Allah na na shi ma imamu ahalus sunna wal jama'a an ce ma imamu ahmad haka nan ne saboda wata mihina da ya ci jarabawa a kanta ba wai an mashi haka ne don wata miza da ya samu sabanin sauran wace miza ce a zamanin shi an jarraba mutane akan cewa alkur'ani halitta ne halitta Allah ce kuma shugaban ƙasa shi ke da wannan aƙida da mabiyansa da malamansa don haka aka tirsasa mutane akan cewa dole sun sayar da wannan aƙida wasu daga cikin malamai sun san ba gaskiya ba ne ba saboda ba da za a yi magana Allah ta kasance halitta ce magana Allah ɗaya ne daga cikin sufofinsa ba halitta Allah ba ce suka yarda kan cewa alkur'ani halitta Allah ce suka ce a'a alkur'ani magana Allah ce kuma magana Allah sifa Allah ce ta haka ba halitta ba ce sai aka dinga ɗarmi malamai da suke wannan fatawa a wannan lokacin saboda sun saba ma ra'ayin shugaba wani malamai idan aka kamo shi sai yi tawili kamar da su malamai suka ce sai ce kun ga wannan yana nufin yatsa shi ƙur'ani ne gaban shi kun ga wannan halitta Allah ce kenan yayi mi kai mai ji da mai gani za ka zato alƙur'ani yake nufi amma shi mai yake nufi han ya tsasa sai ya ce to kai ka sha wuce wasu suka faɗa don su kubutar da rayuwarsu ganin cewa ba za su iya ɗaukar jimirin wahala ba amma shi a lokacin shi yaƙi aka ɗaure sa aka masa azaba yaƙi ƙarshe ya fita akan cewa alƙur'ani magana Allah ce ba halitta Allah ba ce ko wannan lokacin mutane da dama suna jiran fatawarsa da yayi da sun bi shi amma ƙarshe ya ƙiya ya ɗauki wani wahala shi yasa ake ce mishi imamu ahlus sunnati wal jama'a ba wai sauran ba a'imma bane na ahlus sunna wal jama'a ina fata an gane wagga miza ce da ya samu ai an gane ko yawwa to imamu malik ma imamu ahlus sunnati wal jama'a ne shi ma ai ga kamban shi ne imamu darul hijra shugaban madina gaba daya malamai suke cewa la yufta wa malikun fil madina ba a fatawa matuƙar imamu malik yana cikin garin madina annabi kusan shi ne shugaban malamai wurin da fatawa kaga shi mana da mi wata miza shi ta musamman to shi ma imamu ahmadu ga miza shi ce ta musamman tunda ya ci jarrabawa ina fata an gani yau to kaga isnadi yana samun karamcin jama'a yana samun mi fiyayya ta fuska inganci amma za ka iya samun sanadi mai tsawo ingantacce ne saboda duk mazajen da ke cikin sanadin mutane ne masu amincin da ba a samun ƙarya ta tare da su ko kuma abubuwan da suke sa a samu rauni game da wannan hadisi amma duk lokacin da ya karamci ya fi samun inganci kaga malik nafi ibn umar manzan Allah shi yasa imam malik ya ce asahul asanid an malik an nafi an ibn umar rahimahumullahu jami'an wa rahmatullahi alaihim jami'an an karbo hadisi daga malik fi muwatta a cikin littafin shi da ake cewa muwatta أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce Allahumma ya Allah la taj'al qabri wathanan yu'bad kada ka sanya kabarina gunki da za a bauta ma اشتد غضب الله على قوم يا تسننت فشن الله akan mutanen da takhazu qubur anbiya'in masajid wanda suka riki kaburburan annabawan su a matsayin masallatai ina fata mun gani kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji na cewa kar ya maida kabarin shi gunki abun bauta ya tsare shi ya tsare kabaransa daga yin haka a dinga zuwa ana roƙonsa kuma bayan Allah ko ana sujudi a wurinsa da makamantan haka kuma annabi ya nuna cewa fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai roƙon kabarin annabawa a matsayin masallatai biyu ne ya kai ginin masallaci a wurin ko kuma ka dinga sallah a wurin duka ka rike wurin a matsayin mi masallaci gina masallacin kaga wannan babu tantama akai na biyu yin sallah a wurin dan yin sallah a wurin kamar rike shi a matsayin masallaci ne koda ko ba a gina masallaci a wurin ba ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد daga ibn jarir da sanadinsa daga sufyan daga mansur daga mujahid afara'aytumul lata wal uzza qala kana yalittu lakum as-sawiq famata fa'akafu ala qabrihi daga ibn jarir shugaban malaman tafsirin duniya kenan ibn jarir at-tabari kenan da sanadinsa daga sufyan daga mansur daga mujahid duka jigajigan malamai ne wurin fasarta wannan aya fadar Allah da ce a fara'aitumul lata wal uzza ku bani labari game da lamarin allata da uzza da kuka rika abun bauta kuma bayan Allah suka ce kana yalittu lahumus sawiq wannan allata mutum ne da ya kasance yakan dama gumba ko makamanciyan haka ga wanda suka zo aikin hajji famata sai ya mutu fa'akafu ala kabrihi sai suka lazimci kabarin shi yanan shi ke nuna cewa shi mutumin kirki ne an gane ko ya saba karrama mutane yayin da suka zo aikin hajji ya kwaba gari ya musu ta gumba ko makamantan haka domin karrama su haka ya saba yi haka ya saba yi na aikin alkhairi domin kaddama wanda suka zo aikin haji har ya mutu lokacin da ya mutu aka binne sa sai mutane suka lazimci kabarinsa kenan za su bauta mishi kuma bayan Allah kaga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kenan kar Allah mai da kabarin shi gunki da za a bauta ma kuma bayan Allah wa kaza qala abul jawza an ibn abbas haka abul jawza yace daga abdullahi dan abbas kana yaluttu sawiqa lil hajj mutanen kware ne da ya kasance yakan yi as-sawiq wata gumba ko gari lil hajj ga mutanen da suke zuwa aikin hajji duba ga haka da ya mutu sai suka rike kabarin shi a matsayin mi abun bauta wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qal an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya rada su kale yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za'iratul qubur wal muttakhidhin 'alayha al masajid was suraj rawahu ahlus sunan an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya rasu yake cewa manzo Allah tsira da amince Allah subhanahu a gare shi ya tsine ma mata masu yawan ziyara makabarta da lafazin zawarat yaka iya ɗaukan masu yawaita ziyara ko kuma masu ziyaran makabarta wal muttakhidina alaiha almasajid da wanda suka rike kabarbara a matsayin masallatai suna yin sallah a wurin ko su gina masallaci akan kabari was suraj da masu haska fitillu a cikin makabarta ga annabi ya tsine musu albarka bi mana ya nemi Allah ya nisantar da su da gabarin rahamash shine la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna mana kaga bai halatta ba ga mata su dinga ziyarar mi makabarta wanda kuma shine mafi ingancin zance daga cikin zantuttukan malama duk da wani bangare na malamai suna ganin ba laifi mata su je ziyara makabarta irin yadda maza suke zuwa abinda aka hana suka ce yawaita zuwan amma zancen da ya fi kusa da daidai shine bai dace ba mata su ringa ziyarar makabarta ina fata mun gani sannan annabi ya tsine ma wanda suka riƙe makabartu a matsayin masallatai ko su gina masallaci a wurin ko su dinga yin sallah a wurin da kuma kunna fitillu a cikin masallaci kunna fitullu ko amfuloli ko makamata haka fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula ta farko tafsirul awthan mun ji menene ma'ana al-awthan al-awthan duk abin da za a bauta ma koma bayan Allah icce ne dutsi ne kabari ne da makamantansu ko wuri ne ma duka ana ce mishi mi al-awthan dan al-awthan jam'i na al-wathan sabanin gumki kenan ko as-sana الثانية مسألة تبي تفسير العبادة من جي منين التفسير مبوتا الثالثة مسألة تأكو أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه ولم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه لزي يدوك هكا لما زال الله صلى الله عليه وسلم بيني متأري بسي قمد أبند أكي جنس ورن أبكو والسا ina fata mun gane da ana jin tsoron abko hakan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsari game da haka Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya Allah kar ka sanya kabari ne kasance gunki da za a bauta masa ala ta hudu qarnuhu bi hadha ittikhadh qubur al-anbiya masajid yadda annabi ya hada haka da rikakka barbaran annabawa ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim مساج الخامسة مسألة تبير ذكر شدة الغضب من الله أنبتا سنن فشن الله مدوكا كين سركي غمدون دا سغري إكا بربرا أنبا مسأمس أمي مسألة اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد السادسة مسألة شدة وهي أهمها وهي من أهمها wanda tana daga cikin mafi muhimmancin matsaloli ma'arifatu sifati ibadillati allati hiya min ankaril aw min akbaril awthan sanin sifar bautan lata da akai allati hiya min akbaril awthan wanda ita ce mafi girman wasan mafi girman bautar kuma bayan Allah da aka yi na alwasan shi yasa idan aka ga mutane sun dukufa sun fuskanci wani wuri suna girmama sa fiye da kima sun yi guluwi game da shi abin da ya fi in akwai jagora na musulunci ko wanda ke faɗa a je ko wanda iya hanawa da hannu a hana su a hana su yin abin saboda hakan zai ja wurin ya zamanto abin bota kuma bayan Allah wanda an samu hakan a cikin magabata Umar ɗan Khattab ya aikata hakan saboda akwai bishiyar da aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya a karkashin ta da ya kasance mutane na zuwa a wurin sai Umar dan Khattab ya tsoratar da su game da hakan karshe ma yasa aka cire wannan bishiyar saboda bishiya ce da annabi ya zo yi mubaya a karkashin ta to yawan zuwan su da kai kawun su a wurin zai iya zamantowa fitina a gare su sai sa aka tsinke bishiya aka cire ta kamar yadda ibn hajar ya ambata a cikin alfath fathul bari kenan ibn hajar ke cewa labari ya jema umar dan khattab cewa akwai su mutanen da suke jema wannan bishiyar suna yin sallah karkashinta ko a wurinta da labari ya isan masa sai umar ya firgitar da su ya hana haka sannan ƙarshe ya sa aka cire ta da ke nuna kaga bai dace ba in akwai mai iya hanawa ya shiru ya kyale saboda yin shiru da kyalewa zai sa wannan wurin ya zamme fitina akan mutane السابعة مسألة تبكي معرفة أنه قبر رجل صالح sanin cewa wannan kabarin na lata mutumin kwarai ne kabarin mutumin kwarai ne kabarin mutumin mutumin kwarai ne annahu ismu sahib al-qabr kuma allatkin sunan ma'abucin kabarin ne wa zikiru ma'ana at-tasmiya da kuma ambatan ma'anar sunan an sa masa sunan ne kasance yana mi yana dama ya littu sawiqa lil hajj ko lil hujjaj at-tasi'a mas'ala tara la'anuhu zawaratul qubur la'anuhu zawaratul qubur yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mata masu ziyarar ziyarar makabarta al'ashira mas'ala ta goma la'anuhu man asrajaha la'anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ga wanda suke kunna fitullu a cikin makabarta wannan shine karshen wannan babin zamu tashi babu ma jaa fi himayati fi fi himayati al-mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kullu tariqin yusilu ila shirk babin da yazo domin bayani na abin da yazo na karewar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ga janibin tauhidi shine ta Allah sannan kuma da yadda annabi ke taushe duk wata ƙofa da take kaiwa zuwa ga yin shirka wannan babu zai tattare ne wurin bayanin abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi na ba tauhidi kariya da kuma taushe duk wata hanyar da za ta sa a abka mashirka shirka وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله مدوكاكين سركيتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم والله حقيقة يازومكم منزون مسمى من أنفسكم دق جنس كوكو متاني ومن أنفسكم دق غريك كو لا رباوة annabi na kowa da kowa ne ba na larabawa ba ne ba shi su kaɗai amma sai aka ce larabawa domin a sharrafa su daga cikin mutane an ɗaukaka su an girmama su kasancewa an zaɓi annabi daga cikinsu ina fata mun gani amma kuma annabi ya turo shi ne zuwa ga mutane baki ɗaya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira haƙiƙan tabbat wallahi manzo ya zo muku min anfusikum daga cikinku azizun alaihi ma anittum yakan buwaya a gare shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma anittum duk abinda zai ba ku wahala duk abinda zai ba ku wahala ya gajiyar da ku azizun alaihi abu ne wanda yake ma annabi yauni baya son haka ya fasan ku samu sauki ku samu sarari ku samu yalwar rahama ubangiji in ta sansane baya san a ce ko ɗaya daga cikin ku ya shiga wuta ina fata mun gane kaga ku ai shiga wuta da azabtar da mutane a cikin wuta ko azaba kabari da makamantansu abu ne wanda mutane ba sa jin daɗin shi kuma za su cutu game da shi to annabi baya san abin da zai cutar da ku shi yasa ya tashi tsaye haikan yake kiran ku yana gaya muku abinda zai amfane ku dare da rana safe da marice dan ya zamanto sababin tsirar ku daga narkon azabar ubangiji kuma hakan ya zamanto samun hutun ku da shiga gidan aljanna yana annabi azizun alaihi ma alaitu harisun alaikum kuma mai kwaɗayi ne ga duk abin da zai same ku na alkhairi duk abin wanda yake na alkhairi ne annabi yana yana kwaɗan ku samu wannan بالمؤمنين رؤوف رحيم game da masu imani annabi mai ra'afa ne dan ra'afa tausayi ne na ƙololuwa kuma mai jin kai ne mai tausayi ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه الثقات ورواه ثقات أنكربوا حديثي لغا أبي هريرة يكي تشيوا من ذا الله سيرا دا منش الله ستبت أغريش يتي لا تجعلوا بيوتكم قبورا kada ku mai da gidajenku a matsayin kabarai kada ku mai da gidajenku a matsayin mi kaburbura ya ne za a yi kar ku mai da gidajenku a matsayin kaburbura makwantai ya kasance ba ku raya gidajenku da salloli ya kamata a ce kuna raya gidajenku da na filfili na salloli ku dinga yin nafilfili kiyamun laili da makamantansu a cikin gidajenku don ku raya su kar ku mai da su makabartu makwantai wanda ba a yi mi sallah a wurin a wannan ma dalili da ke nuna cewa ashe makabarta ba wurin sallah ba ne wala taj'alu qabri idan kada ku mai da kabarina a matsayin wurin kai kawanku ko da yaushe dan al'id shine abin da yake maimaituwa lokaci bayan lokaci kar ku mai da kabarina haka kaje yau an jima kaje gobe kaje jibi kaje kar ku mai da kabarina haka yanan kaga zuwa wurin kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi mishi sallama yana da ladubba kuma yana da tsarin da ya kamata a ce mutun ya bi a shar'ance dan kare ya saba ma Allah subhanahu wataala ina fata mun gani yana idan zaka je ya kasance ba bulaguru bane na musamman daga wuri mai nisa ka tashi takanas dan zuwa kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana shaddun rihal balaguro na musamman don zuwa wurin kabari ya hana yin haka a kabarin shi shi yasa annabi ce kada ku ɗauki guziri don yin balaguro sai wurare guda uku da nufin bauta masallacin makka da masallacin shi ko kuma masjidul aqsa ba za ku yi dogon fatauci ba da nufin yin bauta da ibada sai a wannan wuraren guda uku annabi ya san da kabarin shi amma bai ambace shi ina fata mun gane amma in kana kusa ka iya zuwa don ziyarar kabarin manzon Allah kuma za ka keɓance wata rana ba sai ita sai ran juma'a ko sai ran kaza da nufin keɓance wannan yinin shi ma bid'a ne bai dace ba ina fata mun gani wa sallu alayya kumin salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum saboda salatin da za ku yi a gare ni salatin nan naku yakan isar mini a duk inda kuke kenan ba sai kun je na ba wurin kabarin shi anan in kai za a isar masa cewa ka mishi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga annabi ya taushe mi duk kofar da za ta abka mutane cikin mi shirka kuma ya kare tauhidi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ba da dama da yawan zuwa wurin kabar manzara sallallahu hakan zai iya jan mutane zuwa ga mi saba ma Allah a wurin zai iya jan su zuwa ga yin shirka a wurin kadiba yanzu ga duk wanda ya je Allah ya bashi dama ya je aikin hajji ko umara kun ga abin da ke faruwa daidai kabarin manzon Allah akwai haras a wurin suna tsaye dare da rana suna kula da wurin saboda kare wurin daga mutanen banza da za su su yi shirka a wurin ba a barin ka ka dakata ka yi tsaye a wurin ana kokarin ka kau da ka zo ka wuce kaga Allah ya kare kabarin manzon shi sallallahu alaihi wasallama da a mai da wurin gunki abun bauta Allah ya ji addu'a annabin shi ya karba masa annabi ya ce salatin da za ku yi a gare ni zai isar mini a duk inda kuke wa an ali ibn al-husayn radiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha فيدعو فنهاه وقال ألا, أدل ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم رواه في المختار أنكر حديثي daga Ali dan Hussein Allah yarda da shi annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum da ke zuwa daidai wata huda kamar finetar kenan ko window a daidai kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yadkhulu fiha sai ya shiga a wannan wurin fa yad'u sai ya roƙo yayi addu'a ya roƙi Allah madaukakin sarki kenan ba wai ya roƙi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda a wancan lokacin ba a tsammanin faruwa haka dan mutane ba su dade ba rabon su dawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tattare da su zai shiga ta nan ta wannan fuda a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya roƙi Allah fanahahu sai ya hana sa yace ahir ka daina yin haka wa qala yace da shi ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي شن بزاك سوء باكو لابار وان حديثي با دان الحديث شين أبند أكا رويتو رغم زالة صلى الله عليه وسلم نما غانا كو أيكي ko abin da aka yi gabansa ya shiru bai ce komi ba saboda annabi bayan shiru akan banna ko abin da ya shafi halayensa ko halittarsa duka ana ce mishi mi alhadith yace shin ba za ku so in ba ku labarin hadisi ba wanda na ji shi daga babana babana ya ji shi daga kakana daga manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi kala yake cewa la tattakhidhu qabri ida kada ku riki kabari na a matsayin wurin kai kawo kaji kada kaji kada yau ka zo gobe ka zo jibi ka zo anjima ka zo kada ku riki kabari na a matsayin haka aga ya nura da wannan mutumin yana mi yana shiga hudan nan sai yana roƙon Allah da ya nura da nan haka sai ya hana sa kuma ya ba sa labarin annabi ya yi mi ya hana haka sallallahu alaihi wa sallam domin annabi ya taushe duk wata hanya da za ta sa mutane su abka a cikin shirka wala buyutakum qubura annabi ce kada ku riki gidajenku a matsayin kabarrai kuma da gidajenku kamar kabarbara وصلوا علي كمن صلاتي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم سودا سلمركم تنا إسر من أدئن دكوك kenan ba sai ka zo ka shiga wannan hudar ba ba sai ka zo daidai kabarin ba kana gida ma in kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati za a isar masa Allah ya wakkalo wani mala'ikan da ke isar ma annabi salatin al'umma shi a gari wanda hadisi ya nuna haka da ke nuna cewa darar juma ake bijirin manzo Allah salama salatan da al'umma shi suke a gari shi a nuna masa kenan kana gida daji kake can kake ƙasa mai tsarki wajenta kake in kai za a isar ma manzan Allah baya bukatar sai ka dinga kai kawo a wurin kabar manzon Allah ina fata an gani malamai suka ce idan kuka nura a cikin wannan lafazin na ƙarshe a cikin hadisin kamar akwai wani ɗan iskali kowa ya nura da ƙarshen shi wurin wasallu alayya kun gan shi wasallu alayya sai ce fa inna taslimatikum malamai suka ce abinda ya kamata ya kasance wurin fa'inna salawa yawwa salawatikum yawwa kamar an canza jumla tanda ku nura da hadisi na farko wancan hadisin abi huraira da ya ce wala ta ji alkabri idan sai ce wa sallu alayya fa'inna salatakum nan kuma sai ce wasallu alayya fa inna taslima ko taslimakum taslimakum ne ko tablugo ne sai malam suka ce na akwai iskali dan wasallu alayya kumani salati saboda salatin da kuke mini yana isar mini amma a ce kumani salati saboda gaisuwar da kuke min tana isar mini haka ma an aimi an baibaita magana yasa wasu malamai suka ce abinda kenan ko ya kasance wasallimu alayya fa inna taslimakum ya zama to wasallukin ga ana kaddara wasallimu ne ba wasallu alayya fa inna taslimakum tablighuni haythu kuntum ala ayi hal dai rawahu في المختار كان ضياء المقدس يرويتوش أشن المختار sai abin da ya rage na sharhi na abdurrahman ibn nasir sa'id yake cewa man ta'ammala nusus alkitabi was sunna ko kuma mimi fihi masail ba ko haka ne fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli bi mana akwai fa'idodi abin da ya kamata mu fa'idantu da shi al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayati bara'a fasara wannan ayata cikin suratu bara'a laqad ja'akum رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنت idan ka lura da ita za ka gane cewa tabbat annabi yana kare janibin tauhidi kuma yana tare duk wata hanyar da za ta sa al'umma su abuka a cikin shirka ina fata mun gani azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum duk abin da ke takura muku abu ne mai yauni a ga manzan Allah baya son haka sannan yana kwaɗayen duk wani alheri ku kusane shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani alheri sai da ya nuna mu al'umma shi wannan alheri la khaira illa dalla al'ummata alaihi babu wani alheri sai da ya nuna mu al'umma sa wannan alheri wala sharra illa hadharaha minhu babu wani sharri sai da ya tsoratar da al'umma shi game da wannan sharri saboda son su da yake da kaunarsu baya son su shiga cikin wahala sannan yana musu kwaɗayin alkhair kaga annabi sai ya sifanta da sufofi guda biyu masu girma masu kima baya son abin da zai gajiyar da ku sannan kuma yana muku kwaɗan mai alkhair sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الثانية مسألة تبيو إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد يدا مزعل صلى الله عليه وسلم نيسان تد الأمة الساق game da ba ta wannan kariya matuƙar nisantarwa don kasa abuka a cikin abin da bai dace ba da zai sabbaba musu azab a thalitha matsala ta uku zikir hirsihi alaina wa ra'afatihi wa rahmatihi ambata kwaɗayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a gare mu na san alkhairi a gare mu sannan da tausansa matuƙar tausai da kuma jin kansa a gare mu ko عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرابعة مسألة هدو نهي نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص هنن da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na ziyarar kabarin shi bisa ga fuskar kebantatta ma anna ziyaratahu min afdalil a'mal tare da cewa ziyararsa tana daga cikin mafi girman ayyuka ma kibanci hakan da wasu lokuta da wata rana da yawan kai kawo a kai an hana annabi ya hana amma in ba kai hakan ba kana cikin garin ko dama ta sa ka je aikin hajji ko umara sai ka je don kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka kulle kaya na musamman daga wani gari ina za ka zan je ziyarar kabarin annabi an hana amma dama ta bada kana kaje makka wani aiki ya kai ka ko umara kaje ko hajji kaje kaga akwai dama kaje mi kaje ziyara kaje madina akwai dama kaje ka ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka je masallacin shi kai sallah irin sallar da in ba masallacin shi kai ba a duk wani masallaci wanda ba nan ba za ka samu wannan falalar ba kaga dama ce ta kai ne kai ziyara kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dadda imamu malik dan anas ya hana ka ce zan je ziyara kabarin annabi imam malik imamu darul hijra ya hana haka yana ganin cewa bai dace ka faɗi wannan lafazin ya fi ganin ka ce zan je imam manzo Allah sallama don karka yi tarayya da masu yin abin da bai dace ba da wannan lafazin yayin da suka je wurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata mun gane wannan kuma duk bai nuna cewa wai annabin baya da kima a'a yadda ake zargin ahlus sunna ana aibata su komi a haya ce da an je da abiya shafi manzo Allah zaka ga sana kokarin tawaye mu annabi haƙin sa ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane ba in kaga ahlus sunna sun faɗa abu suna kokoyin koyi da manzan Allah ne annabin ya ce a yi haka kwanakin baya na ji wani na cewa wai wasu sun je aikin hajji iya yanzu ba su je ziyarar kabarin annabi ce ina batan hajji yake a ce mutum bai kaga wannan jahilci ne ba da za ka je aikin hajji har ka gama ba ka je madina ba hajjin ka yi ko bai yi ba me zai hana ya yi me zai hana ya yi to amma saboda guluwi da wuce iyaka sai ga mutane gan cewa amma baka je Madina kan ma baka je aikin hajji wanda hakan ba daidai bane ba ba wanda zai faɗi haka sai jahili wanda bai san addini ba bai karance shi ina fata mun gane yawa sannan bai dace ba ka zo wurin kabarin manzo Allah kai tsaye kana addu'a ya dace idan ka je za ka yi sallama kana mai wucewa kamar manzo Allah sallama abubakar umar ka wuce za ka je ka yi nafilfilinka da makamantansu a cikin masallaci sai kai wannan shi ne girmama kabar manzo Allah sallama da ba shi haƙƙin shi saɓanin wanda suke zuwa wurin suna roƙon annabi wannan ma daga nan kayan mutum ya ce sai ba shi a takarra ya rubuta mai bukatocin shi ce in ka je wurin annabi ka jefa masa ga matsalolin da nake fama da su wannan jahilci bai san me yake yi ba shi yasa zaka ga haras kullun suna nan suna koran mutane mun zai zo ta ihu wurin yana ga an kora shi ma daga wurin kamar ana sun araba shi da banzan Allah ne ya dace a ce annabi na raye ka zo wurin shi kana kowa annabi yana da kima yana da girma yana da daraja a ran shi kuma da bayan ya mutu duk guda ne bai dace ba ka zo ka rika daga sautinka cikin masallacin manzon Allah Allah ya hana la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kar ku ɗaukaka sautin ku sama da sautin manzon Allah sannan ku bar bayyana sauti sama sama wurin manzon Allah in ka zo wurin shi yi ƙasa ƙasa da maganarka kai ladabi haka bayan mutuwa shi man ka je kai ladabi ma ka zo kana kuwa ana kora ka kana fisge fisge wai za a raba ka da manzon Allah ba ka da alaka da shi inda wannan ita ce aqida ka na roƙo shi kuma bayan Allah ina fata mun gane yau الخامسة مسألة تبير نهيه عن الإكثار من الزيارة من زال حنن النبي قمد يوي تزيارة كبرس زيارة يوي كي كوأ ورن كبرس النبي يا هنا لا تجعلوا قبري عيدا kada ku mai da kabarina wurin kai kawo wurin da zai rika maimaituwa kullum kuna zuwa shine al-eid abinda ki ana an ce masallar idi idi ne saboda mi yawan maimaituwa da take yi to kabarina ma kar ku mai da shi mi idan in ji manzo Allah wurin da za ku rika yawan mai kai kawo akai السادسة مسألة شدة حفظه عن النافلة في البيت كوئيتر ومن زال الله صلى الله عليه وسلم قمد النافلة أجدا يا كما أنا أنا نافل في لي أجدا أنا راي أجدا تهني صلى النافل في لي أجكيش مثلا سامو ne maka hanka zo masallaci da asuba gidanka sai kai rak'atul fajr in ka zo masallaci zaka jira imam sai kai tahiyatul masjid ka zauna kai ta askar matuƙar kana jiran liman kafin a tada sallah kamar kana yin sallah amma yanzu mutane tsatse suke babu lokaci suna dibi yar in taka haici suna dibinta suna dibin liman in ma na fila yake ko zamna yake na dan lazimi kamar suna ce mishi tashi ka ba mu sallan na fila ba mu da lokacin ta ina za ka fada haka abiyu da za a tado matacce a ce mi kafi so a rayuwarka a yanzu mi kafi bukata zai ga babu abin da ya fi so ya zo yi raka abin nan da kake raina a wannan lokacin shi da ya riga ya ga yaƙini ya ga tabbat amma kai kana da lokaci ka kasa yi me yana gaugawa ina za ka to wannan a masallaci fa to gida ya yake kenan gida zai na fila me da lokacin in a masallaci takure yake tsaye yake ba zai kar ka zamna in annabi ya hana ka shigo masallaci baka yi tahiyatul masjid ba sai ka yi tahiyatul masjid to ka zo ka yi tsi ka yi yin tahiyya ka yi minti biyar kana tsisi liman ya tashi ya ba da sallah ko sai ya iso wannan ke nuna in a gida ne ba ka yi Allah da tattaba kenan a raya gidaje ta hanyar yin sallah da nafilfilu sabanin makabarta da ba a yin sallah a cikinta as-sabi'a mas'ala ta bakwai annahu mutaqarrarun indahum annahu la yusalla fil maqbara tabbat abini tabbatacce wurin magabata cewa lalle ba a yin sallah a makabarta makabarta ba wurin sallah bane makabarta wurin busani kar aje ayi sallah can sai fa in ta kasance sallah ta mice ce ta shanaza ce sai ba riga aka yi sallah ban kai gawa can to sai mata sallah can amma ku kam in za ku sallah ku bar makabarta ku shige ku zo ku yi sallah wani wurin yasa idan kaga an je makabarta an binne gawa kuma ba a yi sallah ba lokacin sallah yayi kaga an yi tsatse an fuskanci makabarta ko cin kabarai kar kai sallah tare da su kuma za su yarda a fita a ba makabarta baya a yi can gaba a yi sallah an dawo kuma sai a zuwa kammala aikin kabari makabarta ba wurin sallah ba ne الثامنة مسألة تكوس تتكوس تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه yabluguhu wa in ba'uda illanta hakan na cewa lalle sallan mutum da sallamar mutum da za ya yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takan isan masa koda mutumin ya nisanta ko mun nisanka idan kan manzo Allah sallah ko salati ko kan mushi taslimi ana isar mar da hakan duk inda kake kenan ba sai ka zo wurin kabarinsa ina fata mun gani فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد التقرب ومن أراد القرب babu bukata zuwa ga wahamin wanda ke neman kusanci sai ce sai an je kusan kabarin ko gaban kabar at-tasi'a mas'ala ta tara kaunuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh tu'radu a'malu ummatihi fi salati was salam alayhi kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin rayuwa ta barzakhu sannan kuma ana bujuro mishi ayyukan al'ummarsa na abin da shahi salatin su gare shi da kuma taslimin su a gare shi wani ke na nuna annabawa suna raye a cikin mai kabarburansu amma rayuwa irin ta mutanen duniya eh rayuwa ta barzahu barzahu an bar duniya ba isa ina ba ba isa lahira ba kenan kaga rayuwar barzaku ta sha baman da rayuwar mi duniya ba ɗaya ba ne annabawa kenan suna da rai a cikin kabarbaransu rayuwa irin ta barzaku kuma suna bota ma Allah a wannan lokacin kenan sallama ku za ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana isar masa ko yana ji sallallahu alaihi wasallam Allah yakan busa masa rai ya karɓi sallamaku kina rayuwa ta albarza aiwa bari mu karanta ta'liqin da Abdurrahman Sa'idi a gaggauce man ta'ammala nususul kitabi was sunna duk wanda ya fu'e nura da nassoshin Qur'ani da hadisi fi hadha al-bab a cikin wannan babin ra'a nususan kathira tahuthu ala ala al-qiyam bi kulli ma yuqawi at-tauhid wa yunammihi wa yughadhihi duk wanda ya nura da dalilan Qur'ani da sunna a cikin wannan babin zai ga nassoshi masu yawan gaske wanda suke kwadaitarwa akan tsayuwa da dukkan abin da ke karfafa tauhidin mutum kuma abin da ke renan tauhidin mutum da abin da ke ciyar da tauhidin mutum min alhafi ala al-inabati ila Allah na daga kwadaitarwa akan komawa zuwa ga Allah wa inhisari ta'alluq al-qalbi billahi da kuma iyakance allaquwa ga Allah iyakance makalkale ma Allah ta fuska kwadayi a wurinsa da kuma tsoronsa wa quwwatu at-tam'i bi fadlihi wa ihsanihi da kuma karfin kwadai na falalan Allah da ihsaninsa wasa'i li tahsili zalika da kuma tashi da yin kokari wurin samun haka wa ila wa ila at-tahrir min riq al-makhluqin kuma zai ga dalilai masu yawa da suke kwadaitarwa da nuni akan cewa a kubuta daga bauta halittu abota ma Allah wa adam ta'alluq bihim bi wajhin min al-wujuh da kuma kokarin hana ratayuwa akan mutane da kowace irin fuska aw al-ghuluw fi واحد منهم قوت إياكا كما دقي daga cikin su wal qiyam at-tam bil a'mal adh-dhahirah wal batinah da kuma yin tsayuwa gadangadan ta hanyar yin aiki na bayyane da aiki kuma na koyi na zuci wa takmiliha wa khususan hasan hasan nusus ala ruh al-ubudiyyah da kuma kammal ayyuka su samu kamala ake bance ma zaka ga dalilan suna kwadaitarwa akan ruhin bauta هو وهو الإخلاص التام لله وحده والنشين إخلاصي تشككي قال الله شكري ملوك تنساك ثم في مقابلة ذلك سنن سنكوين هكا نهى عن أقوال سنهانا أقمد مغنغنو وأفعال دا أيوكا فيها الغلو بالمخلوقين وان دا تشكين أيوكا نن مغنغنو أقوي وشي إياكا أقمد هلتن الله هو باين الله ونهى عن قول ko an akwalin wa af'alin yuksha an yi tawassala biha ila shirk sannan dalilai da dama sun hana game da maganganu ko ayyuka da ake jin tsoron a tsanantu da su zuwa ga yin shirka ga Allah madaukakin sarki kullu zalika dukkanin haka fa himayatul litauhid dan akare tauhidi ne wa naha an kulli sababin yusilu ila shirk sannan sun hana duk wani sababin da zai kai mutum zuwa ga shirka وذلك رحمة بالمؤمنين هكا يفارو دان توسيي دا جنك اي اكم ماس ايمان وليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله دان ستبتر دا ابن دا اكا هالتشيسو نبو تن الله مدعوك كنسركي الظاهرة والباطنة تبين لتأوي وتكميلها دا كملت ولتكمل لهم السعادة والفلاح دان قمس السامو cikakkar rabauta a nan gidan duniya da gobe kiyama kuma a gobe kiyama su dace da rabutu da rabu wa shawahidu hadhihi al-umur kathiratun ma'rufa dalilan wannan al'amurra suna da yawa kuma dalilai ne sanannu kenan nan zamu dakata kenan wannan faɗa daidai Allah samu samu ladan shi kuskure kuma kamancin haka Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullah